أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدنا بشيا والنار لمن أصاه ولو كان هرا قريشيا والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar litinin ita ce rana ta ashirin da shida ga watan ɗaya miladiyar rayuwar annabi isa bin maryam al dubu biyu da ashirin da shida wanda ya daidai da bakwai ga watan sha'aban hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 gashi Allah subhanahu wata'ala ya da fuskocin mu masu albarka a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ake kira da Jami'u Islahil Umma da ke nan yankaba karamar hukumar nasarawa Allah ka ba mu nasara a ƙauyen Kano a cikin wannan ƙasa mai albarka ta Najeriya kusa da birnin Zaria Allah ya ƙara wayan mana da ku da mu da ku Allah ya hada mu a gidan aljanna Allah ya haramta mu wuta cin naman jikinmu to ƴan uwa gabanin mu shiga darasin da zamu nasiha akai don Allah don girman Allah don soyayyar mu da manzan Allah mu yi haƙuri lokacin da ake karanta alƙur'ani mu yi haƙuri lokacin da ake karanta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabon annabi sallallahu alaihi wasallama idan manzan Allah yana musu jawabi natsuwarsu sukan yi natsuwa ne har tsuntsaye su sha duwatsu ne ko itace saboda girmama mai gida shugaba jagaba na kan gaba annabi Muhammad to don Allah mu yi koyi da wannan ɗabi'a Allah zai rabautar da mu duba da yanayi da lokaci hadisi ne guda ɗaya dogo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda nake so zan yi makaina nasiha in yi mana nasiha a kai annabi muhammad idan ya fito majalisarsa yakan tambayi sahabbai waye mafarki sai mutum ya faɗi mafarkin da ya yi sai manzon Allah ya fassara masa to wata rana kamar yadda abdurrahman bin shimra radiyallahu ta'ala anhu ya ce خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كتو غريم إن عبد الرحمن بن الشمرة فقال سيدنا زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إني رأيت البارهة أجبا يتي جيا أننا من وسأبوهم بما ماك أتكم مفركي يا مفركي باكونا ذاكو فإناكو باكو mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mafarki mafarki na da naka ba daidai suke da mafarkin annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace ar-ru'yatu salihatu min Allah kyakkyawan mafarki daga burma yake daga burin Allah wa ru'yatu su'i min ash-shaytan mummunan mafarki kuma daga shaytan kuma ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba hata sauran annabawa suna mafarki annabi ibrahim Allah ya ba mu labari falamma balaga ashiddahu wasawa Uhum.
فانظر ماذا ترى Me ya ce babansa, قال يا أبت افعل ما تؤمر
me zai faru?
ستجدني إن شاء الله من الصابرين Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari, falamma balaga ma'ahu sa'aya, lokacin da Annabi Ibrahim ya kai cika ƙarfinsa, ƙala sai babansa ya ce da shi, ya bunai ya kai dana, inni a arafil manami anni azbahu, an fa nuna min kai a mafarki ga nufa ina yanka ka. To ɗan da yake ba ɗan jagaliya ba ne, ɗan ba ɗan jagaju ba ne, ba fantararre ba ne mai biyayya ne ga mahaifinsa kun san amsar da ya ba babansa kala ya abatif almatumar ya ce ya baba aikata abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min as-sabirina zaka same ni da yardar Allah cikin masu haƙuri Allahumma ja'alna min as-sabirina Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace inni ra'aytu rajulan min ummati an nuna min wani mutum daga cikin al'ummata ja'ahu malakul maut mala'ikan mutuwa ya zo li da ruhahu zai karbi ransa fa ja'ahu birruhu liwalidayhi sai biyayyar da yake wa iyayensa ta zo ta alƙabahu minhu sai ta cece shi a hannun mala'ikan mutuwa ‘yan uwa ashe biyayya da muke yi wa iyayenmu za ta amfane mu ranar mutuwarmu za ta amfane mu hadisi ya tabbata daga annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ruddul ƙaba'u illa du'a babu abin da ke canza ƙaddarar da Allah ya rubuta za ta faru da ɗan adam sai addu'a wala yazidu fil umr illa al birr bar kuma abin da ke sa mutum ya tsawaita rayuwa Allah ya tsawaita rayuwarka irin biyayya ga iyaye duk wanda babarsa take raye ya kyautata masa duk wanda babansa yake raye ya kyautata masa domin sakamakon kyakkyawar da wata sata da an jaza'ul hisabi
الإحسان إلا الإحسان
wannan ne dalilin sai Allah ya ce a kyautata musu wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila
ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
uwa da uba وبالوالدين إحسانا a suratul nisa'i wa abudullah اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا uwa da uba وبالوالدين إحسانا
a suratul an'am qul ta'alu تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم uhu ألا تشركوا به شيئا uwa da uba وبالوالدين إحسانا a suratul isra'i wa qada rabbuka وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه uwa da uba وبالوالدين إحسانا
suratul ankabuti suratul luqman ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ta karshe suratul aqafi ووصينا الإنسان بوالديه ihsana duk inda Allah zai ambaci iyaye a cikin alkur'ani sai Allah ya ce musu me a kyautata musu wa idza khadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ka ambata lokacin da muka rike alƙawari ga bani isra'ila kar su bauta mu kowa sai Allah uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu wa abudullah mu bauta wa Allah wa la tushriku bihi shay'a kar mu hada Allah da kowa da komai a wurin bauta wa bil walidaini ihsana uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu qul ta'alu ga ya musu ku zo atlu ma harrama rabbukum Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana a kyautata musu wadda ba rabbuka Allah ya yanke hukunci Allah ta abudu illa iyahu kar abota ma kowa tsawa wa bil walidaini ihsana uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu wa wasaina linsana biwalidayhi husna mun yi wasiya ga dan adam dangane da babarsa da babansa a kyautata musu wa wasaina linsana biwalidayhi mun yi wasiya ga dan adam dangane da iyayensa hamalatu ummuhu wa anan ala wahnin mahaifiyarka mahaifiyarki mahaifiyarku mahaifiyarmu mahaifiyar kowa da kowa ta ɗau cikin sarauni a kan rauni wa bisaluhu fi amaini ta shayar da mu shekara biyu a nishkurli dan mu gode ma Allah wal walidayya mu gode wa iyayenmu ilayya al-masir makoma tana wurin wa Allah wa wasayna lil-insana biwalidayhi ihsana mun yi wasiya ga dan adam dangane da babarsa da babansa a kyautata musu wata rana wani yaro ya kawo ƙarar babansa wurin annabi Muhammad. Ya ce, Rasulullahi, baban ya yana ne kuɗi. Wai baban ta yana siya kuɗi. Annabi ya ce, idan ya baban ke ce na gida, annabi ya ce, je ka kirawo shi. Ya je ya kirawo mahaifinsa, annabi Muhammad. Ya kalli uban, ya ce, ma balu ibnu ke shigo, ne ya dace da ɗanka yake kawo mana ƙararka sai uban ya yi shuru da ya buɗe baki ya ce ya rasulallah ai abin da yake ƙarata a kai ya ma'aikin Allah mahaifiyarsa da yan'uwansa da ke ciyarwa annabi ya ce da ana an haza ba wannan muka tambaye ka ba ashe yayi wata magana a cikin ransa har Allah ya jiyar da annabi Muhammad yace akhbirna an shay'in qultahu fi nafsika ma sami'atuhu uzunaka annabi ce ba muna barin maganar da ka faɗa a cikin zuciyarka kullanta bai ji ba kawai sai ka bar wannan mutumin ya faɗi ya ce ya rasulallah wallahi ma ya zalillahu ya zidu na bika yaƙina ya ma'aikin Allah Allah bai gushe ba kullum yana ƙara mana yaƙini kai manzan Allah da ƙarƙultu shi an fi nafsi hakika na faɗi wata magana cikin raina ma sami a tun uzunaya wanda kuɗi na bai ji annabi ya ce kulwa ana asma faɗa muna sauraron ka kawai wannan mutumin yana buɗe baki sai ya kama cewa ga dautuka mauludan wa kuntuka yafiya sai ya fashe da kuka ran manzon Allah ya baci fa akhadha bi talabin alwalad annabi ya ce kuma wuyan yara wa salladahu li abihi annabi ya jefa wa babansa yace anta wa maluka li abika da kai da abin da ka mallaka din na iyayenka ne din na ubanka ne idan babanka na raye ka shigo da iPhone ɗinka kana wani zara ido ya ce cirasim kawo ta to kawai ka ce mashi sami'ina ka miƙa masa kawai shi ne zaman lafiya wannan magana da muke gaya muku ina da nassi a cikin alƙur'ani ana yana tafi cikin suratul isra'i imma ya bugu ganna inda karki bara a hadu ma Allah ya ce, "Inna ya bugu ganna inda kalkibar ahaduhuma idan Allah ya nufe ka da ganin tsufan ɗaya daga cikin iyayenka, auki lahuma ko su biyu, falata kullahuma ofin. Kar kuna magana da iyayenku ka ce musu tir, walata da harhuma, kar ka daka wa iyayenka kawa da kullahuma ƙaunar karima, ka gaya wa iyayenka magana ta girmamawa. Wannan shi ne dalilin da ya sa annabi Ibrahim mahaifinsa Azara ba musulmi ba ne, bai an shi musulunci ba amma ku dubi yanda yake magana ta girmamawa tsakanin shi da mahaifinsa idan kana bi abihi ya abati ya abati يا أبت إني قد جاءني من العلم mhm من العلم ما لم يأتك fattabi'ni فاتبعني أهلك صراطا سويا ya abati يا أبت لا تعبد الشيطان
dalili alaramma إن الشيطان كان للرحمن عصيا ya abati يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
ku kawo mai ruwa kada ya fara bacci فتكون للشيطان وليا annabi ibrahim yana magana da mahaifinsa ya ce ya abaci ya babana annabi ibrahim yana magana da mahaifinsa ka dubi kalma ta farko ya abaci ya babana in yi gari a ta farko in yi gari ja alimin al'il a ba ita ce ta farko ba ya abaci limata abudu ma la ya shimaru wala yi bushiru wala yi guni an ka shai'a ya baba don mai za ka bauta wa abin da bai ji abin da bai gani abin da ba zai wadatar da kai da Allah da komai ba ya ce ya abata ni kad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika ya baba hakika ya zo min na ilimi abin da bai zo maka ba fattabi'ini tabini ahdika siratan sawiya zai shirye da kai hanya madaidaiciya ya abata la ta'budu shaytan ya baba karka bauta wa shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya lalle shaytan ga Allah mai rama mai sabo ne ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman ya baba ni ina jiye maka tsoron azabar Allah mai rahama fa takuna li shaytani waliya saboda haka ya ku matasa ku ji tsoron Allah ku kyautata wa iyayenku duk wanda yake so Allah ya masa arzikin duniya to wallahi ya kyautata wa iyayensa kun ga duk attajiran nan da ake ta kiran sunayensu a Kano wallahi ku je ku bi akali za ku samu wanda zai wulakanta iyayensa Allah ya ɗauki arziki ya bashi babu shi kowaye shi ko ilimi kake nema kana wulakanta iyayenka sai Allah ya hana ka ilimin in kuma ya baka Allah ya cire albarka a cikinsa duk abin da kake taƙama da shi a duniya in ba ka kyautata wa iyayenka ka taɓe ka yi asara wannan ne dalilin da ya sa duk wanda ka ga yana saba ma iyayensa to fir'auna ma ya fi shi hankali fir auna ya bi ta hankali wani sahabi ya tambayi annabi Muhammad ya ce ya Rasulallah me yasa annabin Allah ya yi addu'a annabin Allah ya ce amin Allah ya ce ya amsa amma ba a saukar da ijaba ba sai bayan shekara arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar mahaifiyar fir'auna ita ce ta hana Allah ya hallakar da shi da wuri uwar fir'auna ta daga hannu ta ce ya Allah ga ɗana na mun biyayya ya Allah ga ɗana na sa ta hallaka shi sai bayan na mutu Allah ya ce ka amsa mace annabi Musa ya yi wasu addu'o'i gabza gabza guda uku akan Fir'auna Allah ya ce ya amsa amma ba a saukar da ijaba ba sai bayan shekara arba'in wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun
ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا فلا يضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واطمس على أموالهم بينهم واشكر على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم لأن الشيطان قد يجيب دعوتكما وقد أجيبت دعوتكما إيه.
فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون annabi Musa ya daga hannu yana rabbana rabbana har guda uku wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya khidr yana amin rabbana li yudillu an sabilik yana amin rabbana babis ala amwalihim amin wa shiji ala qulubihim amin fala yu'minu hatta yarawu adhab alim amin qala sai Allah ya ce kad jibad da'watukuma na insha Allah an amsa mai Allah yake bukata fastaqima su daidaita wala tattabi'anni sabilan ladina la ya'lamun Allah ce kar su bi hanyar waɗanda ba su sani ba amma Allah bai saukar da ijaba ba sai bayan shekara 40 ta dalilin addu'a Fir'auna annabi Muhammad yace wa ra'aytu rajulan min ummati an nuna min wani mutum cikin al'ummata kad musulal azabu fi qabrihi an nala da azaba an shimfida azaba a cikin kabarinsa sai alwalar da kake in za ka sallah ta zo fassar ƙarfi shi daga wannan azabar da aka shimfiɗa masa a cikin kabari ya ku bayan Allah ku dinga zama cikin alwala ya ku bayan Allah ku dinga riko da alwala ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani idza qumtum ila salah duk sanda kuka tashi za ku yi sallah fabisilu wujuhakum Allah ya ce ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq hannayenku zuwa gwiwar hannu yamsahu bi ru'usikum ku shafa a kawunanku wa arjulakum ila alka'bayn ku wanke kafafunku zuwa idan sawu ya inganta duk mutumin da ke zama da alwala ko an masa sihiri Allah ba zai ba da iko sihirin nan ya shiga cikin shi ba saboda haka alwala na ƙara wa mutum lafiya alwala na ƙara wa mutum ƙarfi alwala na ƙara wa mutum haiba da kwarjini ka kula da kyau in dai kai alwala ko ba kai sallah ba sai ka ji zuciyarka da shirya maka ka ambaci Allah subhanahu wata'ala saboda ka lazimci wani abu da Allah ya umarni da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu rajulan min ummati naga wani mutum daga cikin al'ummata in taushatu shayatin shedanu sun dauko shi sun cakumo shi fa ja'ahu dhikrullahi sai ambatan Allah ya zo to fa akhlasahu minhu sai ya tsarkake shi daga waɗannan shedanu ya ku bayan Allah ku yawaita ambatan Allah hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه مثال باوى wanda yake ambatan ubangijinsa wallazi la yadhkur rabbahu da misalin bawa wanda bai ambatan ubangijinsa masalul hayy wal kamar misalin rayayye mai da matace wanda ke ambatan Allah a wurin Allah shi mai rai ne wanda bai ambatan Allah a wurin Allah shi matacce ne shi yasa duk wanda bai sharan masallaci ba zai yi ta ina wa man ya'shu an zikrir rahmani
يعش عن ذكر الرحمن يقلب له شيطانا bayan nan يقلب له شيطانا فهو له ولي Allah ya ce man yashi an zikir rahman duk wanda ya bar ambatan Allah mu da lahu shaytan za mu yi attachin din shi da wani shaytan fa huwa lahu qarin sai ya zama babban amininka makusancinka wa innahum la yasuddunahum an as-sabil har ma su dinga zaton cewa su suna kan hanya wa yasibuna annahum muhtaduna kuma suna zaton cewa su shiryayyu ne hatta idza ja'ana har lokacin da za su zo wurinmu ƙala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin ya ku bayan Allah ya zo cikin suratu taha Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man arada an dhikri fa inna lahu
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا Allah ya ce wa man arada an dhikri duk wanda ya bijire ya kauda kai ya juya da ambaton Allah fa inna lahu ma'ishatan danka wannan yana da rayuwa wacce take mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma zamu tashe shi ran tashi alqiyama makawo قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا زت يا أبنجدي يا كتابني مكاهو أنا علي دنيا أنا كسنت إنا بني قال سي أنا يتي كذلك كمر هكني أتتك آياتنا متجونك لآية يوم فنسيتها كمن تارسوا وكذلك اليوم تنسى حتى مو ما يدام من تاركي وكذلك نجزي من صرف حتى مكي ساكمكو بولن دسكي قرنا ولم يؤمن بآيات ربي بس إيمان بآية يوم أبنجدي با wani azabu lakiratu ashaddu wa abqa kuma azaban lahira ita ce mafi tsanani ita ce mafi wanzuwa Allah subhanahu wataala ya kare mu annabi Muhammad yace wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata ihtatul malaikatul azab malaikatul azab sun cakko shi sun kewaye shi faja'atu salatu sai sallar shi ta zo ta anqadatu minhu sai ta tsamo shi daga gare su ya ku bayan Allah mu dinga sallah ya ku bayan Allah mu yi sallah irin ta manzan Allah ya ku bayan Allah mu dinga sallah akan lokaci ya ku bayan Allah mu dinga zuwa masallaci muna sallah cikin jami'i abdullahi dan mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yalqallaha gadan musliman duk wanda yake so gobe alkiyama su haɗu da Allah a matsayin shi musulmi ne fal yuhafiz ala hadhihi salawatul khams to dole ce ai sallolin nan guda biyar haythu yunada bihinna inda ake kiran sallah jama'a ina ake kiran sallah a ina ya kamata a ganmu a masallaci yace fa inna kunna min sunanil huda domin su sunani ne da shari'a wa inna Allah shara'a li nabiyyikum sunanil huda Allah ya shar'anta wa annabin musulmin shari'a walau sallaytum fi buyutikum da za ku dinga sallah a gidajenku ku dinga sallah a shagunanku ku dinga sallah a ofis ɗinku ku bar masallatai da tarattun sunnatu nabiyikum da kun bar sunnar annabi Muhammad yace walau tarattun sunnatu nabiyikum la dalaltu da kun bar sunnar manzon Allah yace za ku bace yace fa qad ra'aytu na fi zaman rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Abdullah ibn Mas'ud yace da idan mu mun ganin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuta bil rajul za a zo da mutum yuhada bayna rajulaini mutane biyu sun dauko shi a kafada bai da lafiya bai iya tsayuwa bai sallah a tsaye bai iya zama bai iya sallah a zaune a kwance ma wani sai an taro shi da fulo amma haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ɗauko su a ta yi ƙadu fusof har sai an daidaita sahuta to mu yau a Najeriya akwai waɗanda suka yafe wa kansu sallah akwai su akwai su suna nan ba sa sallah in an yi magana su ce wai su ke bin Allah ba shi to kun san abin da za mu ce musu Allah ya kai mu lahira mu muna masu imani eh in mun je lahira sai a ware waɗanda suke bin Allah ba shi da waɗanda Allah yake bin su ba shi akwai waɗanda yau a Najeriya ba akwai randa idan ba su ga damar yin sallah ba suna da diyari sai mutum ya ɗauko diyarinsa ya sa gilashi a gefen hancinsa ya ce a on monday uh, i miss zuhur prayer wato ba cin dane da daji da nasa za ka ci ubanka wallahi tallahi kai annabi muhammad annabi ba yana cikin sakaratul maut amma tambaya yake hal sallan nas shin mutane sun yi sallah sai kai bakin banza bakin wofi na yan kaba a ƙauyen Kano kake yin sallah Allah subhanahu ta'ala kuma idan kiyama ta tsinko sai a kira sunanka halalu kamilu zai ka ce da bai ka Allah ce bai ka tafi aljanna saboda Allah yana jin tsoronka annabi Muhammad yace awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyama as-sala hisabun farko da Allah zai fara yi bayan tashin kiyama akan me wanda ya haye wanda bai ba ya shiga uku Allah yace adal mujrimina ma sanaku da kyau da hannu da kyau da hannu ehe wace amsa za su baya Allah subhanahu wata'ala ce fi jannatin yatasaalu muna gidan aljanna Allah ka sa muna da rabu Allah ka sa mu yan aljanna duk wanda yake so Allah ya sa shi aljanna kada ya ƙara magana duk wacce take so Allah ya sa ta aljanna kada ta ƙara magana Allah ka sa mu yan aljanna Allah ya sa mu yan aljanna ne Allah ka shigar da mu aljanna to kun san aljanna ita ce ƙarshen daɗi a lahira to idan aka shiga aljanna za a ɗan tambayi juna ina wani sai a ce ba wannan aljanna Allah ya sa shi a ɗan duba jannatin khuld can ma alaliba ba shi jannatul ma'awa ba shi jannatul na'im ba shi rayyanu ba shi firdausi ba shi to din aka laliba aljanna baka sai a leka ina to sai a leka sakara sai a hango na ana babbaka shi Allah ya sa ba mu gani to za a tambaya ah, wanda aka samu ana konawa sai a zuba mai ido jama'a ma salatakum fi saqar me ya shigar da ku ta saqara kai tsaye ba boye boye wata ansa za su bayar qalu lam naku wallahi duk wanda bai sallah sai Allah ya kona shi saboda haka ya ku waɗanda ba kwa sallah ku tuba ku dawo ku dinga sallah akan lokaci ku dinga sallah irin ta annabi Muhammad Allah ka satar da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu rajulan min ummati naga wani mutum cikin al'ummata yalhazu aqasha yana fama da tsananin kishin ruwa har yana lallaga kullama warada haudan mun'a duk sanda yazo tafkin alkausara na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai a hana shi shan ruwa faja'ahu sawmuhu sai azumin sa yazo fasaqahu sai ya shayar da shi wa arwahu kuma ya kosar da shi jama'a a daure a dinga yin azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ruwa na alkausara ma'uhu abyadu min al-laban ruwansa yafi wato madara haske wa qamuhu ahada min al-asal dandanansa yafi zuma zaki manzon Allah yace man shariba minhu duk wanda ya sha ruwan al-kausara la yadawu abada har abada ba shi ba kishin ruwa saboda haka jama'a a gaure yau wace rana a dinga azumin litinin a dinga azumin ranar alhamis wannan azumin da kake yi ta dalilin shi za ka sha ruwan alkausara a filin alkiyama Allah ka shayar da mu wannan ruwa Allah ya ba mu labari inna labrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha Allah yace innal abrara lalle bayan Allah mutanen kirki yashrabuna za su sha min ka'sin daga wani irin juice kana mizajuha kafura abinda aka yi mis da shi shine kafura sai Allah ce aina wani marmaro ne ya shirabu biha ibadullahi bayan Allah za su sha yufajjirunaha tafjira ruwan na bubbugowa bubbugowa Allah ka sa muna ci wanda za su sha wannan ruwa annabi Muhammad yace wa ra'aytu rajulan min ummati naga wani mutum daga cikin al'ummata wan nabiyuna jalisuna halaqa da annabawa sun yi halaka suna zaune كلما دنا من الحلقة ليجلس تكسر دي كسنتو من الحلقة عندما وادم يزونا ردوه سي أمير دشي فجاءه اغتساله من الجنابة سي وانكم دي يكي نجنبا يزو فأخذ بيده يتامها النساء وأجلسه على جنب كما يزونا دشي أجيبا وأن النباوة يا كباين الله أدنك وانكم جنبا النبي محمد ku dinga wa annabi salati fa annabi muhammad manzon Allah yace duk wanda janaba ta kama shi yayin wanka idan ba za ka iya yin wanka ba annabi yace kar ka kwanta da janaba a jikinka kayi alwala akwai wasu mala'iku sayyahun su mobile ne a cikin mala'iku ba muna da mobile police ba to a mala'iku ba akwai mobile su mobile ne a mala'iku duk mutumin da yake kwana cikin tsarki to waɗannan mala'iku za su dinga escorting ɗin shi haddarin Allah ya waye shi yasa Allah ya ce wa in kuntum junuba Allah ya ce wa in kuntum junuban fadaharu in kun kasance cikin janaba annabi sallallahu alaihi subhanahu wataala ya ce fadaharu ku yi tsarki ku kwana cikin tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'umma ta min khalfihi zulmatun a bayansa duhu wa min fawqihi zulmatun a samansa duhu wa min bayni yadayhi zulmatun a gabansa duhu wa an yaminihi zulmatun a damansa duhu wa an yasarihi zulmatun a hagunsa duhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fada'ahu hajjuhu wa umratuhu sai aikin hajjinsa da umrarsa su zo fa akhrajahu min adh-dhulma su fitar da shi daga wannan duhu wa adkhalahu fi an-nuri kuma su shigar da shi cikin hajji shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa atimmu al-hajj wal umrata lillah الحج والعمرة لله Allah ya ce wa atimmul hajja ku cika aikin hajjinku wal umrata lillahi ku cika umranku don Allah dan neman yardar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum cikin al'ummata yukallimul mu'minina wa la yukallimunahu yana cewa amma kuma su mu'minan ba sa masa magana fa ja'at sai sadar da zumunci da yake yi ta zo fa qalat sai ta ce ya ma'sharul mu'minina ya ku taron mu'minai kallimuhu ku yi masa magana fa kallamuhu sai su yi masa magana dan uwa a dinga sadar da zumunci wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusala
لا يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم bayan nan ويخافون سوء الحساب bayan Allah da kwarar wallazi ne yasu nuna ma a marallahu bihi ayyusal su ce sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da zumunci wa ya khashau da rabbahu suke tsoron ubangijinsu wa ya khafu na su al'azab su hisab suna jin tsoron mummunan hisabi khalifa umar bin abdul aziz yana cewa la tu'akhayin nabi qati rahim kar kai yan uwantaka da mai yanke zumunci duk wanda ka san yana yanke zumunci khalifa umar bin abdul aziz ya ce ka kiyaye shi yace fa inni wajadtuhu mal'unun fi suratayn na ga wuri biyu a cikin surori biyu da Allah ya tsine wa mai yanke zumunci a cikin alqur'ani wuri na farko Allah yace wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi wa yatqawuna ma amara Allah bihi ay yusala wa yubsiluna fil ard sai Allah yace ulaika lahum la'anatu wa lahum su'ud dar wadanda suke warware alƙawarin Allah bayan Allah ya kulla shi suke yanke abin da Allah ya umarni a sadar na zumunci suke barne a ban ƙasa waɗannan tsinuwar Allah ta tabbata a kansu kuma suna da baƙin gida ita ce wutar jahannama Allah ya kare ni wuri na biyu fadin Allah subhanahu wata'ala fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum Allah ya ce me zaton ku in kuka juya baya ku yi barna a ban ƙasa masu yanke zumunci ula'ikan ladina la'anahum Allah su ne Allah ya tsire musu albarka Allah ya saba mu cikin su ba a san mahum Allah ya kurmutar da su ga gaskiya suna ji za su yi aiki da ita ba a ma abu sharahu Allah ya makantar da idanun su ga gaskiya amma ba su iya gani shi yasa annabi Muhammad yace bayna yadayi sa'a kafin tashin alkiyama tamshi tijara kasuwanci zai watsu ko ina zai zama kasuwa shaguna hatta tu'ina almar'atu zawjaha ala tijara har a wayi gari duk sana'ar da maza suke yi mata sai sun yi in ba ta nan mata ka za ta ci gaba daga inda ka tsaya in ji annabi muhammad kuma ga lokacin nan ya zo na rantse da allah ana ramma da ido na a jasu naga kuturwa na sai da wuri wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da ido na naga kuturwa tana ta da wuri kuturwa tana bara tana sai da wuri wuri Allah mana Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana wani a jasu na gani ɗayan ya cira wani wani zanni wajen fada a ina na gani ke ba idan a ‘yan kaba na gani wallahi sai na faɗi idan a zariya aka yi wallahi sai na faɗi kawai in za ku gyara a gyara Allah ka tausaya mana annabi Muhammad ya ce wa tuɓi tsawon arha za a dinga yake zumunci za a dinga yanke zumunci a saurara a saurara annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad bari mu ga masu san annabi ko za su shiru alaran ma idan ba ka da kuɗi ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya zai ce bai san ka ba saboda ba ka da mai ba ka da kuɗi tsakaninku da Allah an fara ko ba a fara ba yanzu ɗan uwanka ne zai aurar da yashi saboda ya san to kai ba ta lokaci wallahi ba zai gaya maka ba ɗan biki in ka zo a fusace sai ce ku zuba mai shinkafa ku sa mai latas maye ya zo to maye ya zo mana daga nan kano sai da ci invitation ya kai mai dubu amma kai kana jan bulo ko bakin bulo ka ce wallahi ba zai aika mata ba saboda ya san ba za ka amfani da shi da komai ba Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci mai yanke zumunci shi yasa wani malami yake cewa innal ganiyya idza takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala wa idza al faqir asaba qalu kulluhu akhta'ta ya hadha wa qulta dalala إن الجرائم في المجالس كلها تكسر رجال محابة وجلالا وهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد إتالا يمشي الفقير وليس شيء دونه والناس تغلق دونه أبوابها وتراه موقوتا وليس بمذنب ويرى الأذى ولا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل فكير قرب إليه وكشفت أديابها الله قرب من جماعة لنشي بسيطة لألا قرب من wato inda za ka gane talauci masifa ne talaka bawan Allah kana zaune za ka gane kudi ya zama ko ƙarya ka ji wani ajiye da Allahu Akbar su ƙaryarsu sai an rana da kamera an samu gagarumin nasara a naji wani mutum ya shara da ƙarya ka ce ya samu gagarumin nasara to wala alaji ka samu gagarumin matsala ita ce magana ta gaskiya wa idan faqiru asaba qalu kulluhum shi ko talaka idan ya zo ya faɗi gaskiya komai yawanta akhbata ya hada sai ka jada wani ka da kuma gare nan ba kuskure ko a ciki wa kunta dalala can wani sai ya daure ce gadi nan Allah wallahi ƙarya ta bane me ya jawo masa talauci shi yasa nike baiwa mutane shawara da kaga a gidanku ana raina ma wayau ana raina maka ko a unguwarku ana ma rainin ka ɗan samu rafa ta dubu ɗari biyu wata rana ka samu ta kujera ta roba ka ɗau ƙafa ka ɗaya ka ɗora a kan ɗaya kawai sai ka ɗaga kanka sama ka ɓata rai yana ci da yanka can sai ka ce to ma komai kawai ka ɗan dangali awu ka ƙidaya ka mai da abinka aljihu wallahi duk masu raina ta za ga sun kiyaye ka an goge raini Allah ka raba mana talauci kai a ƙarshen baitin malam ya ce hatar kilabu haka ne hata ne ne kare kilabu karnukan wannan zamanin idan a tarjulin faqirun idan suka hango tana ta kukan shi daban ne billahi la ilaha illa huwa arrid ilayhi وكشفت عذابها هذا ناس يقول لك يا بنت السوداء وين وين وين ماذا لك ماذا لك amma ku kula da kyau duk gidan da suke ciwon kare suke ciwon mene idan za ka tafi gidan samu farar jejunan ta ana rawa ko wata shadda mai tsada ka bulbula turare ana bude kofa tare da ƙarshen turayen mu Allah ka raba mu da talauci Annabi Muhammad ya ce wani ayyuka rajulun min ummati na ga wani mutum cikin al'ummata ya taƙi biye da yi wata annan wuta tallaɗin wuta na zuba a fuskarsa ba ta atu sadakatu sadaka da ake bayarwa za ta zo fasaratu sitiran ala wajihi wa billat ala ra'si sai ta zame masa wato kariya a karan kansa da kuma mai fuskarsa ya ku bayan Allah ku yawaita sadaka yanzu ku dubi wannan masallaci ku dubi wannan masallacin da ana iya ɗauke masallaci daga wani gari ta bakin shekaru yusuf muhammadu sambar da cikin allah ƙara masa lafiya wala da na ɗauke masallacin nan na kai shi zariya don duk a zariya ya kamata ta samu masallacin nan amma da tun da an samu a yan kaba allah ya sa masa albarka to don allah ku raya masallacin nan da karatu za a yi kun yi alƙawari duk karatun da za a yi tsakanin magriba da isha'i da ku za a yi tsakaninku da Allah duk wanda ya yi wa Allah alƙawari in ya da shi da ya kada ne ce Allahu akbar ba wasu can ba su daga ba a daga ne ce Allahu akbar yawa mala'iku sun ɗau hoto duk wanda bai zo ba an yi bidiyo in Allah kai mu lahira duk wanda bai zo karatu ba to ta da za su da zai wa Allah da tashi alƙiyama Allah ya gafarta mana saboda haka ‘yan uwa sadaka lokacin da kake da rai za ka yi da ka mutu magana ta ƙare wa an fi gomin mara zaka na ku min ƙabla an yasi a haka kubin mawuci. Faya ƙula rabbi laula a karta ne. me zai yi walai wa shirin mahu nafsa wallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an fi ƙonin mara zaɗa ku ku ciyar da gabin da muka azurta ku mun kabda ai ya ce ahada kubul maut tunda ba mun mutuwa ta zo wa dayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani yace ya ubangiji ina ma ajin kirta mini ila ajalin qarib zuwa ga wani ajali na bi kusa fa an saddaka in sadaka wa akun min salihin in zama cikin bayin Allah na kwarai walan yukhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jin kirta ma wata in ajalin ta zo wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai ba da labari da abubuwan da muka sance muna aikatawa annabi Muhammad yace wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum cikin al'umma ta qad aqadatu az-zabaniyatu fi kulli makan wato zabaniyawa sun kamo shi ta kota ina faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar sai wadannan wato aiki da umarni da kyakkyawa da yake da da mummuna za su zo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a filasa hominu za su tsarkace shi daga waɗannan mala'iku ya ku bayan Allah a dinda wa'azi kada ka ga wata barna ka ce sai malarwa da yazo annabi ya ce man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman wannan umarni ne kyakkyawa da hani da mummuna yana raba mutum da mala'ikun azaba shi ya sa a daidai wannan gabar tun da muna ‘yan gaba ƙaramar hukumar nasarawa a jihar kano ina kira da mai girma gwamna abba gida gida waɗannan mutane da suka kashe matan nan da yayin da baka kashe su fa abba gida gida ka kashe waɗannan mutanen da suka kashe mata da yayin da baka kashe su fa aka gida gida Allah ne ya ce ka kashe su allazina Allah ya ce wata tabuna alaihim an wajabta an rubuta an barnanta alaihim a kansu annan nafsa bin nafs wanda ya kashe rai shi ma mai wanda ya kashe rai wanda ya kashe rai wannan ayar zariyatun ne ko makiyatun da kuma ansa ba aka gida-gida a kashe inda mutane shi ne zaman lafiyanka shi ne zaman lafiyanka albishirinku yanzu ne nike yi a na wurin a ƙa'ida wannan wa'azin fa ba ni ne zan yi ba abba gida-gida ne zai wannan wa'azin a je ofis da daddare a yi ne الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر bayan nan walillahi Allah ya ce allazina in makannahu fil ardi mutanen kirki bayan Allah na kwarai su ne idan Allah ya musu tamkini a ban ƙasa a ƙamus salata suke umarni da tsayar da ne sallah wa atawuz zakata suke bayar da ne zakka suke umarni a fitar da ne zakka wa amaru bil ma'ruf suke umarni da ayyukan alkhair wala hau anil munkar suke hani da abubuwan ki munanan ayyuka yanzu jama'a daidai ne mutane su dinga bin mutane gida suna kashe su su kuma suna rayuwa to tsakaninku da Allah na gaya wa abba gida gida da siya ko ban gaya mishi ba jama'a na sauke nauyin da Allah ya dora min ko ban sauke ba idan wancan wa'azin a Kaduna ne yau a ina nake wa'azi a wace jihar a wace jihar a wace jihar a wace karamar hukuma a wace anguwar a cikin yana a cikin masallaci
أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم mai mai jawo abba gida gida ka ƙara mai mai jawo abba gida gida abba gida gida abba gida gida abba gida gida Allah ya ce wa lau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi wallahi da za ka yi amfani da abin da aka yi maka wa'azin nan da shi da za ka yi aiki da wannan wa'azin ni ba za mu bata lokaci ba jama'a wannan mutumin farana ɗaya haura ya kashe mutane nawa yau kwana nawa yau kwana nawa kenan wai abin da kake jira ni tsakaninku da Allah zan yi mai wannan bawar Allah hukunci ba zan iya yi ba kai za ka yi masa wace da odar ya ce a yi a kano a yi wace da odar ya ce a bari a kano a bari wallahi abba gida gida ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kawai a kashe wannan mutanen da suka kashe waɗannan bayan Allah domin rai bai fi rai ba mu mun sauce nauyin da Allah ya ɗora mana idan an yi aiki da shi wa man sha'a falyumin wa man sha'a inna atadna lizalimina inna atadna lizalimina inna atadna lizalimina idan an yi rufa-rufa a duniya akwai yawmu tubulas fa ma lahu min quwwatin iya kakka gwamna a nan duniya iyakacce gwamna a Najeriya iyakacce gwamna a jihar Kano ne a kabari akwai gwamna a Najeriya akwai gwamna filin tashin alkiyama akwai gwamna a wurin misali akwai gwamna malam abba alhaji abba gwamna abba ta kashe mutanen da a sauna lafiya annabi muhammad ya ce wa ra'ayi rajulun min ummati na ga wani mutum daga cikin al'umma ta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace ya ga wani mutum cikin al'ummarsa wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata qa'iman ala shafir jahannam yana tsaye a bakin gabar wutar jahannama faja'ahu wajluhu min Allah sai tsoratar zuciyarsa da yi cewa Allah za ta zo fa'an daga mumin ha sai ta tsamo shi daga bakin wannan gabar wuta inda da mumin munan da zina idan mu cire Allah wajen da tsoro buhun. Allah ya ce inda da mumin nuna abin sani muminai allazina idan mu cire Allah su ne idan aka ambata musu Allah wajilat qulubuhum zukatan suna raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in aka karanta musu ayoyin alqur'ani zadatuhum imanan imani na karuwar musu wa ala rabbihim yatawakkaluna ba su dogaro ga kowa sai da wa sai da Allah subhanahu wataala annabi muhammad yace wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata kada wa duna jahannama ya kubuto zai fada wutar jahannama فتاءه دموعه سيوا ينسى الذي بكى من خشية الله في الدنيا وانده يكون كادشي saboda tsoron Allah a nan gidan duniya ba a ƙafa ha ya tsamo shi daga ba wannan wuta kama ba ya kuma tsallace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina la tamassuhum nar idan ya biyo wuta ba ta shafar su ainun bakat min khashyati llahi idaniyar da ta yi kuka saboda tsoron Allah wa ainihin ba ta tare su fi sabilillah da idaniyar da ta kwana tsaro saboda tsaron addinin Allah ‘yan agaji ku ce Allahu Akbar masu agaji ku ce Allahu Akbar duk wanda yake wannan aikin dan Allah dan neman yardar Allah annabi ya ce wuta ba za ta shafe shi ba Allah ya sakar wuta ta shafe shi ta tsayawa annabi Muhammad ya ce wa ra'ayi rajulan min ummati na ga wani mutum cikin al'ummata qa'iman ana sirati yana tsaye akan sirati yar'adu ma tar'adu al-aqaf wato kafafunsa suna lilo suna rawa akan sirati fa za'ahu rusul dhannuhu billah sai kyautata zatansa da Allah yazo fa an qadahu min hafa mafa ala sirat ya kamo shi akan wannan sirati ya kuma tsallace siratin ya kuma yin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi ma qa'iman ala sirat yana tsaye akan sirati bai tsallace ba kuma bai fada wuta ba faja'ahu salatu sai salatin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo fa an qadahu min ala sirati sai ya tsamo shi daga kan wannan sirati ya ku bayan Allah mu yawaita yi wa manzon Allah salati Allah yana masa mala'iku suna masa masu imani suna masa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna salati ga annabi Muhammad suna salati ga annabi Muhammad suna salati ga annabi Muhammad Allah yake ya ayyuhan nazina amanu Allah yake ya ayyuhan nazina amanu ya kuwa da kuka yi imani sallu alaihi ni salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وذكر أحمد في الإنجيل يقرأه إيسى بن مريم للأنصار الخطر yace tallahi ta'rifuka rahbanu fi uqbin faqad awata kitabullahi wazir yace cewa wa fikr ahmad fil injil kan ba ma ba a alqur'ani ba har a cikin injila an ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an kira manzon Allah ya qara'uhu isa ibn maryama annabi isa dan maryam ya ambace shi bil ansari idh hadaru da mutanen wato nasara lokacin da suka halarci annabi isa kai mai imani dan me ba za ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba hadisi na karshe annabi muhammad yace wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum cikin al'ummata qadimta ila babil janna sai da ya dangana da kofar gidan aljanna to kulle katil abwabu duna aka kulle kofofin aljanna gaba ɗaya ba zai shiga ba فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكلمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ذو ذات بولي قوفر الجنة دبادة أتيه شكت قوفر دي قداما يا كوباين الله مريك لا إله إلا الله مقمقم كم كم يتشي الله يترات رسولنا دبن دبن Allah ya kira ta da suna kalimatu tsayyib Allah madaukakin sarki yace da mu ne alam tara kayfa daraba Allah masalan تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ya tace كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
tuti ukulaha تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها wa yadribu Allahu al-amsala يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah yace alam tara shin baka gani ba kayfa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba yanda Allah ke buga misalin kalma mai dadi kamar bishiya mai dadi asluha sabitun tushen ta tabbatacce ne wa farwa fis sama rasanta na sama jama'a duka sallar da muke yi a karkashin me yace ce la ilaha illallah azumi a karkashin me la ilaha illallah zakka a karkashin me take la ilaha illallah aikin hajji a karkashin mai yake la ilaha illallah duk wata ibada da zaka yi wata Allah zai rubuta maka lada in ba la ilaha illallah zaka samu to don Allah jama'a mu rike la ilaha illallah musamman ananta musan sharuɗanta kuma mu yi aiki da abin da la ilaha illallah ta kunsa daga ƙarshe akwai saƙo na annabi Muhammad amma ba zan faɗi ba sai an yi shiru idan ba a shiru ba ba zan faɗi maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba. Annabi Muhammad. Annabi Muhammad ya ce, Salasun man kunna fi hasabahun mawai sabon yasira wa da kanahun mawun janna. Abubuwa ƙwara uku tallin can, annabi ya ce, duk wanda ya kasance yana aiki da abubuwan nan guda uku Allah zai mai hisabi mai sauki Allah zai shigar da shi gidan aljanna duk wanda yake so duk wacce take so Allah ya mata hisabi mai sauki Allah ya shigar da shi aljanna mu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar za mu yi aiki da waɗannan abubuwan guda uku za mu yi aiki da su duk wanda ya san in an faɗi maganar manzan Allah zai aiki da ya ce kuma yin kafara abu na farko annabi ya ce ta afu amman ba da maka duk wanda ya zalunce ka ka yafe mishi mun yafe kuma ku yafe ba? mun yafe duk abin da aka yi mana da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba mun yafe mun yafe Allah ka yafe mana annabi Muhammad Allah ya ce da shi fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan galizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin sayyidina Abubakar yana da dan uwa Mus'ab shi ne cinsa shansa tufafinsa mafancinsa har aka yi hijira daga makka aka koma madina mai tsawo ya fi sai abubakar lokacin da ake ummuna Aisha radiyallahu anha kazafin fida matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama misau ya shiga gari yana bada labari ai matar ir matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi kaza ran sayyidina Abubakar ya baci hankalin shi ya tashi yace ba zai ƙara taimakon sa ba Allah ya ce ina sayyidina Abubakar ai ba zai yi ba wala ya'talu ulul fadli minkum وسعت أن يوتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله سألنا يتمني وليعفوا وليصفحوا ما زين كبا بس جنن با وليعفوا وليصفحوا ما زين كبا بس جنن با وليعفوا وليصفحوا متهم النصراوة وليعفوا وليصفحوا جبار قويا كانوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أن يغفر الله لكم والله والله غفور رحيم Allah ya ce wa sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wal ya'fu ka yafi wal yasbahu ka kauda kai ala tuhibbuna ay yaghfira Allah lakum shin ku ba ku so Allah ya gafarta muku jama'a muna so ko ba ma so in ya ce junan wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana amiral mu'minina wata rana wani talaka ya matsa ya dinga bin hanyoyi shi dai sai ya ga sayyidina Umar aka kai shi fadar sayyidina Umar sayyidina Umar na zaune kan kujerarsa ɗan majalisun sayyidina Umar daga sahabbai sai tabi'ai qurra'u ne makaranta alqur'ani kai wannan mutumin ya kalli sayyidina Umar yace ittaqillah ka ji tsoron Allah kai dinnan azzalimi ne abinda fa ya kalli sayyidina Umar yace kai azzalimi ne ba ka bayan mu wuta na tawa hankokinmu ya buɗe wa sai na umar wuta sai da ya gama tas sai da na umar ya kalle shi ya ce to insha Allah yau za ka san ka shigo bila yau za ka san ka gaya wa sai da na umar waɗannan maganganun abdullahi ɗan abbas sahabin annabi muhammad yana kallon gidanen sai da na umar sun canza ai sai miƙe ya karanta masa khudul afwa wa amur bil urfi yace khudul afwa karbiya biya wa amur bil urfi wa yarid anil jahilin yace wallahi innahu la min al jahilin yace wannan da gani ba kauye ne yana daga cikin jahilai shi ce sai na Umar sai ya ya buɗe bai ya dauko abin da Allah ya tsaga da rabansa ya sallame shi yace ya tafi haka ake so mu zamto masu yafiya mu daina gaba mu daina riko mu daina kullatar juna wata rana ina zaune a majalisar annabi muhammad annabi ya ce ya san mutum na ƙarshe da za a yi wa hisabi shi ne na ƙarshe daga kanshi allah ya kulla hisabi ba za a ƙare ma kowa ba sabai suka ce waye wani annabi ya ce innakum tuhsharuna yawmal qiyama kufatan qurratan gurlan guhulan jaw'anan hadishana za a tashe mu a filin alkiyama tsirara zigidir zindir titibirigir ba riga ba wanzo ba hula ba takalmi ba kaciya ba belu ga yunwa ga kishin ruwa in ji annabi muhammad annabi ya ce haka mutumin nan zai shiga zai fita zai cakumo wuyan wani su zo gaban Allah ya ce ya rabbi khudhu da matilin akhi Allah wannan shine dan uwana da ya zalunce ni a duniya Allah ta an san min haƙƙina ashe ya fiya ba a duniya ba har a gaban Allah za a yafe ma juna Allah zai kalli wanda aka kawo ƙara Allah ce za mu yi biladanka za mu biya shi kai sai zira wa Allah ido Allah ce baka ji bane ce tsaye Allah ka san komai Allah ce to me na sani ya ce ban da lada ko ƙwara ɗaya ga shi kuma ba a gama biyan mutane haƙoƙinsu sai Allah ya kalli wanda ya kawo ƙara ya ce ka ji abin da ya faɗi ya ce na ji ya Allah in bai da lada yi ni ina da zunubi a ebinawa a kuma dasa masa a ebinawa a kuma mata masa a ebinawa a kuma jibgar masa annabi muhammad ya ce sai wanda aka kawo ƙara sai ya roƙi alfarma a gaban allah ya ce ya rab ina so ka bani dama za mu tattauna ni da shi sai allah ya ba su dama a karshe wanda ya kawo karar zai ce ma wanda ya kawo kararsa na yafi maka ya ce mu je gaban Allah ka faɗi za a zo gaban Allah sai ce ya ubangiji na yafe mushi Allah ya ce ka yafe ya ce na yafe Allah ya ce to ai ko ka yafe kai ma ladan ka ba zai kai ka aljanna ba wuta ba ka bambanci kai kana wuta ta biyu ne shi yana wuta ta biyar ya ce to ni da ya ubangiji na yafe mushi Allah ya ce ka yafe ya ce eh Allah ya ce da kai da shi ni ma duk na yafe muku ku tafi gidan aljanna Allah ka yafe mana jama'a za mu zamto masu yafiya to mu yafe mu ma sai Allah ya yafe mana abu na biyu annabi ya ce wa tu'i man haramaka duk wanda bai baka ba kai ne duk wanda bai baka ba kai wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar ko ne sai Allah ya musanya muku huwa khairur raziqina kai abu na karshe man kafa haka duk wanda ya ce maka zumunci kai kuma ka sadar masa bai kiran ka kai ne bai zuwa wurin ka kai ne bai yi da kai kai ba bai zuwa sha'anin ka kai shi ce ne wala tasawu la hasanatu ولا تستوي الحسنة ولا السيئة idfa billati فاعف التي هي أحسن fa idza alladhi bainaka وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
wa ma yulqiha illa alladhina sabaru ما يلقاها إلا الذين صبروا wa ma yulqiha وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم anan za mu tsaya inda muka yi daidai Allah ce da daidai ya ba mu ikon faɗin daidai kuka saurari daidai Allah ta ce mu da zan sauka ba sai na gabatar da wata abdullahi muhammad yan kaba Allah ya sarki ka biya masa bukatunsa Allah ya sa Allah ya ɗaga darajarsa Allah hana shi ganin bakin cici duniya da lahira da mu gabaci ɗayan mu mutanen yan kaba Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya dade yi muku albarka Allah ya daga darajar ku ya Allah yanda kowa ce sha'awar zuwa Ka'aba Allah ya sa mu kowa sha'awar zuwa yan kaba ya Allah yanda kowa ce sha'awar ziyartar masallacin Annabi Muhammad Allah ya sa kowa ya sha'awar zuwa yan kaba yan kasuwanku Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka manomanku Allah ya musu albarka yan bokonku Allah ya sanya wa bokonsu albarka yan siyasan yan kaba Allah ya musu albarka Allah hada su lalacewa Allah hada su tambadewa samarin yan kaba Allah ya muku albarka Allah hada ku lalacewa masu zukawa na wuri Allah ya sa su daina masu kurdawa na giya Allah ya sa su daina masu abubuwa ya ana isa su dena masu shawara waje ana isa su dena masu canza ma abu wurin zama Allah ya sa su dena su bashi a inda yake su bashi a inda yake yan masu yan kaba Allah ba mu mazaje na gwara masu bakin jini Allah za su farin jini yace ta kwance ne fa ba so da banzaro Allah aure ta subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu